بسم الله الرحمن الرحيم وما أعجلك عن قومك يا موسى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان ازكى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وعلى المسلمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته a kamar yadda muka saba da mu ci gaba da karatun mu na alqur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai martaba sarkin nan ba muna nan a cikin sura mai albarka ita ce sura daha mun ga yadda Allah madaukakin sarki wato kenan yake mana bayani akan yan bani Isra'ila bayan da Allah madaukakin sarki ya nuna ɗan bani Isra'ila wasu daga cikin ni'imominsa ta hanyar tserar da su da ya daga abokan gabansu sannan ya alkawari da su za su zo su gefen dutsen ɗura sina za su ji maganin allah maɗaukakin sarki bayan da allah maɗaukakin sarki bayan sun batan kai ya tserar da su daga batan kan sannan a lokacin da suke batan kan ya ba su wata kenan zuma wadda za su rika sha da kuma 'ya'yan fakara da za su rika ci sannan ba su damar suka fito fili suka zo su suna noma ya ce su ci daga daɗaɗen abubuwan da allah madaukakin sarki ya ba su kuma su kiyaye dokoki kar su ja abin da zai kawo musu fushi tsakaninsu da allah madaukakin sarki saboda duk wanda ya ja wani abu wanda zai sa fushi na Allah wadda kuke tarke sauka a kansa to hakika ya halaka amma duk da haka da yake Allah mai gafara ne kenan sai ya ce to shi kenan zai gafarta ba duk wanda ya tuba kuma ya nemi wato kenan bin gaskiya bayan da duk Allah madaukakin sarki ya yi mana wannan bayani sai muka shiga sabuwar kissa kuma shine Allah ya yi alkawari yan bani Isra'ila za su je gefen dutsen durusina za su gana da ubangiji an ce annabi musa ya zaɓi mutum saba'in ko kuma ya zaɓa waktara musa saba'ina rajulan kawo saba'ina rajulan ko annabi musa ya zaɓi a cikin mutanensa mutum saba'in limikatina zuwa ga wannan mikatin da za su cewa allah wadda sarki ya ce su zo amma ya zaɓo malaman cikinsu masu hankali masu basira Allah zai yi musu magana su ji maganar Allah da kunnansu haka kuma annabi Musa alaihissalatu wassalam ya yi to amma yanzu wannan aya da Allah ramma ya karanta da suke mana bayani sai ta ce Allah madaukakin sarki ya ce wa ma a ajalaka an kaumika ya Musa menene ya gaggautar da kai ka bar mutanenka ka tafi kai kai daya ya Musa kenan lokacin da za a tafi kamar ayan tana nuna mana cewa lokacin da Allah wadda kukin sarki ya alkawari za su haɗu rana kaza lokaci kaza ko annabi musa shi sai ya gaggawa sai ya tafi ya bar mutanensa shi kuma shi aka ce ya kawo mutanen to zai ya gaggawa ya yi gaba ku biyo ni ko ya tafi abinsa la'alla kuma idan an ce a haɗu karfe bakwai ne shi ya tafi ya isa gudun tun shida da rabi ko shi da koma biyar saboda wato kenan gaggawa da take tattare da shi annabi musa salatu wassalam wasu malamai suka ce shauƙin haɗuwa da ubangiji ne saboda shi ya yi experiensin zama tare da ubangiji a lokacin da yake dawowa daga madiyana wannan lokacin da har aka tambaye shi mai a hannunka ya dinga ba da ansa darɗin nan da wasu suka ce daɗin zaman da ubangiji allah maɗaukakin sarki yasa bayya so a yanke maganar kira ce iya ce wa matilka biya minika ya musa sai ce asa sandana ko sanda ya ba da ansasa ce to joka to baya son a ce to jeka da gaggawa saboda ka sai ya dinga fada sanda na ina kaza da ita ina kaza da ita ina kaza da ita yana son ya prolonging saboda wato kenan ya jima a cikin wannan abin wannan yanayin wannan condition din za ka ce wai barawan takarda ya ce allah sarkin daɗi ko yawwa lokacin da barawan takarda yake wannan magana yana shan takarda yana shan takarda allah kaɗai ya san iyaka yanda wato abin ya kai wasu ya kai allah sarkin daɗi to to da ka abinda musa alaihi salatu wasallam ya ji wasu malamai suka ce yanzu shi yasa yake shauƙin maza maza maza ya je ya shiga wannan da haka sai ya zo before schedule ga lokacin da aka yi kuma sai zo kafin wannan lokacin sannan a kokarin gaggawarsa ta tafowa ya bar mutanensa bai tafi ba ya tafi shi shi kadai kenan ya yi makin arrangement cewa za su tafi to amma hakan din sai zama ya birge sai allah madaukakin sarki sai ya tambaye shi kai koya aka yi ka tafi ka bar mutanenka shi ka ai musa alaihi salatu wasalam already shi samamme ne wa'ancan ɗin kuma yanzu su ne ake da su ne target to shi kuma ya bar target ɗin ya kawo kansa samamme ko ba mafi jawa abin ba wa'ancan su ne target su so su ji maganar ubangiji su ɗaya kewa da tare da ubangiji su ne target amma shi da yake samamme sai bar su sai ya tafi wato kenan da gaggawa saboda me suka ce shauƙin ya sake saduwa da ubangiji Allah madaukakin sarki wallahu ta'ala a'ala amma ala ayi halin Allah madaukakin sarki ya tambaye shi me yasa yayi haka wama a ajalaka me ya gaggautar da kai an kaumika gabarin mutanenka ya Musa ya kai annabi Musa wace wannan tambaya da aka yi annabi Musa alaihi salatu wasallam ya shiru tukunna gashi ya zo fili gashi shi ɗaya yana tsaye gashi babu kowa kuma an ce ya kawo mutane kuma ya kawo kansa saboda kai cin tukunna tsawon lokaci wata ansa zai bayar ka je ka kawo mutane sai zo shi shi kadai ya aka ka tabo ka basu kuma me zai ce to amma duk da haka abin zai samu magana ba ko zai kawo dalili zai muje qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litardi kala sai annabi musa alaihissalatu wasu ya ce humu ko hum su ula'i su ɗin dai su ɗin wa'ancan ɗin ala'afari suna nan a bayana suna nan suna tafowa bayana ni ma na tafo su ma suna tafowa su ma suna tafowa wannan an sace? mun lura da wannan me yasa ka bar mutanen ka ka tafo kai ɗaya sai ya faɗi dalili ko amma sai ya ce a ai suna nan tafa suma suna nan suma kaga wato kenan ya dai bada ansa amma fa bai faɗi dalilin ba saboda ai an ce ya samu tsawon lokaci yana tunanin me zai faɗa yau amma kuma dole dai ya samu abin da zai faɗa cikin ula'i ala asari ya ubangiji su din ma dai suna nan tafi wajibti ilayka rabbi ritarda kuma na ya gagganta tafowa gare ka ne ya ubangiji Allah madaukakin sarki saboda wato kenan ka yarda da ni alhali kuma shi dama yarda da ni da haka yana bukatar karin yarda daga wato kenan gurin ubangiji mun fahimci wannan to yanzu anan malaman tafsiri suka tace ce ku ce Musa alaihi salatu wasallam ya yi abin da ya kamata ko ko bai yi abin da ya kamata ba wasu suke cewa a'a annabi Musa alaihi salatu wasallam shauki na ubangiji ne yasa ya haka ko suka ce a da musa alaihi salatu wassalam ya tafo a bisa ka'ida da babu abin da zai samu a bayansa amma yanzu da ya tafo ba a bisa ka'ida ba to wani abu zai faru wannan abin da zai faru shine mai allah maɗaukakin kirkici قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري Allah madaukakin sarki ce masa fa inna tilmu okay ka tafo ka bar su eh na tafo na bar su abin amma fa suna zuwa sai ce to kaji mu inna mu inji Allah madaukakin sarki karfatan na kawo maka hakika mun jarrabi mutananka fitna a nan gurin jarrabawa ne jarrabawa na wani buluwa kun bi sharri wal khairi fitna yawa za mu kawo sh- alheri za mu kawo abin da ba alheri ba duka wannan jarrabawa ne an ce fitnatun ay tajribatun dan a jarraba ko a ga to saboda haka yanzu Allah madaukakin sarki da yace fatanna maka ma'ana mun jarrabi mutananka da wata matsala wadda take ba kowa ya zai iya cin wannan jarrabawa a cikin su ba min ba alika bayan kai ka taho bayan kai kai ka taho kenan da baka taho ba wannan jarraba ba lalle ne ta zo ta ba wa dallakum samiri musa samiri ya batar da su ya batar da su don haka ga matsalar da wata kenan ta riga ta faru don haka daga cikin malamai da suke cewa annabi musa babu matsala a nan gurin akwai imam ibn kathir ya ce ba matsala ne a nan gurin ba illa iyaka shi musa alaihi salatu wasallam ya kasa daurewa ne haka ibn jarir at-tabari amma su- da imamu bagawi a cikin tafsirinsa da imamu alusi a cikin ruhul bayan tafsirinsa kenan ko yau da imamu baka'i a cikin nazamin durar shi ma nasa tafsirin da wannan eh, malamin jami'ar azahar din na wannan malamin sunansa ne mai tafsirin abin nan kai. shekul azhar da na bayani ba dan dawi ba kafin dan dawi shi ma a cikin nasa tafsirin mafatihul gaibi sunan tultahi mafatihul gaibi a cikin mafatihul gaibi suka ce da Musa alaihi salatu wassalam bai tafo ba wato kenan da haka ba za ta faru da mutanensa ba domin in matsala za ta tashi ma ita zai zai danne ta mun bai ji wannan yawa da haka suke cewa har kullum kaga Musa alaihi salatu wasallam annabin Allah ne manzon Allah ne ulul azmi na rusul har kullun tsayuwa akan iyakar Allah to shine alheri shine alheri sau da yawa in an goce iyaka jarabawa ta kan fito sai suka bada misali ku duba girma irin na sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa musu iyaka a yakin Uhud da suka dan tsallaka jarabawa sai ta biyo baya sai ta biyo baya sai ta biyo ba to bayan su ma har duniya ta nade shi musulmi ana son ya tsaya a kan iyaka idan ya tsallaka iyaka wato kenan matsala za ta iya faruwa mun fahimci wannan shi sa kullum ake cewa in dai addini ne na Allah to mu tsaya a kan mu gamsu da abin da Allah wadda kuke faɗa mu gamsu da annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa ba mu bukatar sai mun kawo wani sabon abu musamman in akwai nasu ga na annabi sallallahu ga na Allah ga su a fili amma ko sai fita da wani kala daban to za a iya samun matsala za a iya samun girman mutum baya hana matsalar ta faru duk shi kuskure kuskure ne a duk inda yake kuskure kuskure ne yau tun daga sahabbai abin da ya faru da su a sakamakon kuskure annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su ya ce musu ga yanda za su yi amma annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbansa sun yi kuskure a daidai wannan lokacin dan Allah ya amfani da wannan darasin ya karantar da na baya haka ne Musa alaihi salatu wasallam ga yanda tsarin yake ya kamata ya zo akan lokaci kuma tare da wanda aka ce ya kawo saboda shauƙinsa da Allah da kuke sarki saboda ka shine sai ya kama hanya sai tafi to yanzu sai baya kuma abu matsala repercussion na wannan sai biyo baya don bai ji wannan to babu wanda ya fi musa alaihi salatu wasalam daraja a yanzu ko kuma wanda ya fi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam daraja a yanzu saboda haka idan mutum ya tafi layin kuskure to kuskure zai iya kama shi kuma ba zai tsaya a kansa ba zai shiga cikin al'umma yanzu musa alaihi salatu wasalam damuwarsa mutanensa amma kuma yanzu kaga da ya tsallaka haddi yanzu mutanen nasa sun samu matsala allah waɗanda zai ke wa adallahu musamiri samiri ya batar da su samiri din nan kuma wani mutum ne wanda aka ce wasu wace bai kidde ne wasu kuwa su ce a'a asalinsa shi ma ba isra'ili ne wasu kuwa su ce a'a wani mutum ne da daban wanda mahaifiyarsa ta samu wato kenan matsalar nakudarsa a wani jeji inda babu kowa mai tuyanka mata haka ta haihu don haka sai allah maɗaukacin sarki ya turo mala'ika jibrilu jibrilu da kansa yake ba shi wato kenan nono yake sha haka ya girma har ya kai lokacin da ya kamata a ce wato kenan ya kai na eh da ikon Allah madaukakin sarki kenan ko haka ya girma har ya kai lokacin da ya zama abin nan ya zama babban malami ya shigo cikin yan bani Isra'ila tare da Annabi Musa yake tare da su amma yana da aƙidar bautar gunki a cikin zuciyarsa amma dai ya shigo ya nashe watakinan a cikin 'yan bani isra'ila shi ne wani daga cikin malamai magabata yake abin da ke cewa iza lam yakun aw iza lam tusadif fi bani ka inayatan baka da kazaba raji wa khabal mu'ammal iza lam tusadif fi bani ka inayatan idan Allah maɗaukakin sarki bai sa ka samu dacewa a lamarin 'ya'yanka ba to ba abin da ake fata ya riga ya lalace kawai da bahaushe shi kala ya watsi saboda ka samu inaya ta Allah maɗaukakin sarki za a iya samun ɗanka ya zama ya fi ƙarfinka to irin wannan sai addu'a in an ga mutum ya haka ta faru da ɗansa to sai taimaka masa da addu'a da shirya da ɗan da sauransu ba zargi za a ɗaura a kansa ba ya zama wanda bai da amfani abin da yake amfani shine a taimaka masa wajen wato kenan dawo da yara wato kenan kan hanya sannan sai yake cewa fa Musa allazi rabbahu jibrilu kafirun wa Musa allazi rabbahu fir'aunu mu'minu ko binane eh Musa da jibrilu ya rene shi ya zama kafiri ga Musa da fir'auna ya rene shi ya zama mu'mini tana zama bincike lamarin wato kenan na Allah madaukakin sarki ne ko yawa tawfik na Allah madaukakin sarki ne to Allah madaukakin sarki muna roƙonka da hikimarka da laddafawanka ka ba mu tawfiki wato kenan a cikin lamarin mu da lamarin ƴaƴan mu gabaki daya dan haka abin da ya faru kenan adallahu musamir samir ya batar da su ya samir ya batar da su sai aka ce menene menene aka ce wato kenan ko akwai sauran karatun a gaban mu ne don muje muje muje muje ورجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفقال عليكم العهد أم ربتم أن يهل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي
Allah maɗaukaki zargi yake cewa shi kenan annabi Musa alayhi salatu wasalam bayan ya kawo wannan uzuri duk da cewa uzurin nasa haka yake to Allah maɗaukaki zai shi tufa jarrabawa ta riga ta faru a baya to sannan kuma sai hankalinsa ya tashi an ce adallahu musayiri samiri ya batar da mutanenka ya batar da su ma'anan ya batar da su shine ya cire su a musulunci ya dora su akan shirka karantar wanda Musa alayhi salatu wasalam yake dora su akan ta ya fito musu da wani abu sabo daban wanda ba wannan ba don haka Allah sai ya ce sun bata me yasa suka bata sun bar asalin karantar wanda manzon Allah ya zo musu da shi manzon da aka aiko musu don haka sun bata saboda haka Musa sai hankalin sai ya dace sosai sai kuma ya juya zai juya ya je sai yadda za a yi sannan ya ebo su ya kawo su da kansu kuma a mitin wato kidan target din da ake abin cin haka Qur'ani ce faraja a Musa ila qamhi gadwan Musa sai koma zuwa ga mutanen sa ransa a bace hankalin sai ya tashi ka san babu abin da ya fi tashin hankali kamar mutumin da yake da'awa ya bata lokacin sa shekara da shekaru yana wa'azi ya dora mutane akan daidai wani mutum ya zo dora sa kan bid'a ko kuma ya dora su akan shirka ya juyar da su akan asalin siratul mustaqim ya dora su akan wani abu don haka Musa alaihi salatu ransa ya baci sosai har ka ji ubangiji Allah da kansa ya ce ran Musa ya baci ai ka san ran Musa ya baci asifan kuma a cikin bakin ciki da cikin bakin ciki ya asafa ala hada go ko ya asafa ala yusufa to kaga bakin ciki ake magana a ransa ya baci ya shiga cikin bakin ciki wato kenan kala sai yake cewa sai gashi ya dawo ya zo ya same su hankalinsa a rubuce ya kauni ya ku mutane na alami idukum rabbukum wa'adan hasana ashe ubangijinku bai yi alkawari da ku alkawari mai kyau ba cewa rana kaza da karfe kaza a guri kaza za mu je za ku yi magana da ubangiji yanzu kuma ku zo kuna kan addinin da ba ni ne na koyar da ku ba ba Allah ne ya saukar da dalili wato kenan akan sa ba me yasa haka a faƙala alaikum al'ahadu alkawarin ne lokacin yi muku tsawo lokacin an ce rana kaza rana ne ta muku nisa saboda haka sai suka kuka canja ra'ayi kuka koma wani abu daban wanda ni ba ni nace ba hmm? amaratun ayyuhin lalikun gado yin rabbiku ko kuma dai so kuke Allah ya fishi da ku fishi kuke so Allah bada kuke domin wannan layin da kuka dauka na barin maganganun annabawa da barin wani mutum da da bin wani mutum daban wanda ba annabi ba akan abin da yake sabanin abin da annabi ya zo da shi ai zai ja muku fushin Allah ne zai ja muku fushin Allah ne haka kuke so ko kuma yaya hmm? shi yasa aklabtum mu'idi sai kuka saba ma wata kenan alkawarin da ni muka da ku ni na bar ku akan hanyar Allah na zo na same ku akan shirka ba ma kun wuce ma bid'a shirka kuma da zo same ku akan su to kaga akwai wata kenan tashin hankali yanzu kamar bin za mu gane wannan shi ne kawai misali mutum ne faye ya yi sai ɓata shekara da shekaru yana neman kuɗi yana neman kuɗi yana tarawa ya tara ya ɗora 'ya'yansa a kai wani dare ɗaya zo duya tattara dukiyar nan ya rushe ya kama 'ya'yan nan ya ɗaure duk effort ɗin da ya shekara da shekaru an rusa shi kenan ko to kaga akwai matsala ba akwai matsala da ma ma a ce kuɗin ya raba su da shi a sai ya sa su din suka kalle shi a matsayin abokin gaba saboda yanzu hanyar su daban hanyar uban daban akwai tashi hankali ko babu tashi hankali shi yadda uban zai ji to kamar haka ne fa annabi Musa ya gina su akan wani tsari wani mutum ya zo ya rusa tsarin sannan ya dora su akan tsari akasin nasa idan sun tabbata akan wannan to za su yi fada da annabi Musa tunda ba za su bar abin da ya dora su akai ba kuma aka ce shi samiri ya yi la'akari da cewa su kansu 'yan bani isra'ila suna da ɗan wannan abin a cikin zuciyarsu shi yasa maza maza wato kenan ya season wannan opportunity don abinda zai tabbatar mana da wannan shine lokacin da aka tsallakar da su daga wannan kogin daga tsallakar da su ba a yi nisa ba suna tafiya sai suka zo gurin wa'insu mutane ya aku huna ala asnamin lahum suna yin itikafi akan gumakansu da gani sai suka ce ya musa Allah na ilahan kama lahum aliha musa mu ma kama na ma'ana Allah ga wa'annan suna da allolinsu mu ma da Allah kama na wani Allah mu zo mu rika wata wasu musa ran sai ya ɓaci ya ɓaci sosai ya ce an tume kawai ta jahalu ya ce ku ɗina da mutane da jahilci ya yi muku yawa ya muku katutu a cikin kwakwalonku yanzu yanzu ubangiji ya tserar da ku daga sharrin fir'auna ko gari ba mu isa mun zauna ba kun ga wasu mutane suna bautan gunki kusa kuma a muku wani gunki gaskiya ce wani ba ku kyauta mun ba ba ku kyauta mun ba ba haka ba ne wannan wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su tafi yaki in je abu waƙidin laisi wani sahabi wadda aka ce hadisai ba ya bi ko ya rubuto amma da ya rubuto ko eh ai isa guda ran ka rubuto aka ce hadisi guda biyu ne aka samu sunansa ya rubuta daga ya ce muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai muka ga mushrikai a wancan lokacin na wancan wata kabila suna da wata bishiya da ake kiranta zati anwati idan za su je yaki sai su zo su kwana a gindin bishiyar suna mata kunuti kowa ya rataye takwabinsa a jiki to washe gari bisha za ta ba su sa'a za su je su nasara to sai kenan an zo wucewa ta gurin shi abu baki da lalisi ya san wannan ya ce ya rasulullahi iji allah na za ta anwaɗin kamalahum za ta anwaɗin mu ba kama na bishiyar mu za ta anwaɗin na mumantan musulmi amma wancan ta mushrikai ne babu baruwa mu da ita mu ma amana wata bishiya za ta anwaɗin mu rika zuwa muna sa takwabin mu muna mata abin nan sannu sa sai ya ce allahu akbar ya ce wato kafirci tsatso ne bi yake yi bi yake yi ya ce kultun wallahi kama kalan banu isra'ila li musa na rantsa da allah abinda yan bani isra'ila suka fi da kuma haka ne yanzu da kuka ce ija allah na zati anwatin kama lahu zati anwatin daidai yake da inda suka ce ija allah na ilahan kama lahu aliha saboda ka alkufru millatan wahida millatan wahida to saboda haka yan bani isra'ila sun yi wannan samir ya fahimci wannan don haka shi ya sa maza maza sai je gunki sai ya ɗora su a kai kafin musa ya dawo to dama allah ce wa ushribu fi qulubihimul ijla yawwa san bautan dan dalo ya riga ya shiga cikin zuciyarsu saboda kashi sa daga kawo maza maza sai suka yi ta yi yanzu ku lura duk da a wannan da muke yi shekara da shekaru wani mutum in ya zo da wata bidi'a ko kaɗe-kaɗe a lokaci da zai iya kaɗa da mutane a ƙaramin lokaci in no time a ƙaramin lokaci zai iya zai iya juyar da mutane a lokaci abin da aka gina shekara da shekaru to haka nan ne exactly abin da yake faruwa kenan Musa alayhi salatu wasallam ya yi shekara da shekaru yana gina yan bani Isra'ila ya sha wahalar su tun kafin a yi shi bayan an haife shi bayan ya dawo da zai fi su duka yanzu ya ɗauko su ya dawo da su Falastinu ƙasar da su yan bani Isra'ila suke ce ma kansu promised land ko yawwa to saboda haka a nan ne ya kamata su bauta wa Allah a nan ne kuma suka fara ban tsarewa to shine Allah madaukakin sarki ya ce musa sai ya dawo ransa a bace ba Allah ya mana alkawari za mu je ɗiro sina ba kaza kaza kaza ni gurin lokacin da ya muku nisa ko da fushin Allah ku lokacin sarki kuke so to sai suka ce ne ma akalan na kakar da قالوا ما أقلمنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها وكذلك ألقى السامري
Allah ba da kuki zai ce kalu sai suka ce wa annabi Musa a a ka kwantar da hankalinka ka sha ruwan sanyi ma akhlafna maw'idaka bi malikina ba mu saba wa alkawarinka da wato kenan cikin zuciyar mu ba zuciyar mu ba haka ta dauka ba wannan kalma maliki ana iya ce mata maliki abin da ya shafi wanda ka mallaka cikin zuciya akwai milki zai shafi abin da ka mallaka har a waje akwai kuma mulki shi kuma ya fi faɗi wato kenan yawwa har abin da ba naka ba kenan yanzu mulki abin da ka mallaka a cikin zuciyarka milki abin da ka mallaka a wajen zuciyarka kayanka naka mulki abin da ka mallaka har abin da ba naka ba ko yawwa yanzu sarkin garin nan ya mallaki duk mutanen garin nan har da 'ya'yan da ba nasa ba kaga mulki kenan ko yau amma rigunan ka da takalman ka da mai da kamar laka ya zama mulki kenan ko abin da ke cikin zuciyar kafa mulki to zuciyar mu ba haka ta dauka ba karka damu walakin na humilna auzaran min zinatil qawmi amma mu mun dauko wato kenan auzar na kayan adam mutane auzar jam'u wuzrin wala tazru wazratu wuzra okura in an ce wizir shi ne alhamdu tsakil kaya mai nauyi abu mai nauyi ka ɗauko shi ana kiransa wizir ko mai nauyi ana ce masa ana ce ma zunubi wizir ba dan komai ba saboda nauyi ne akan mutum ranar tashin alkiyama rami ne akan mutum ranar tashin alkiyama kaya ne zai ɗauko mai nauyi akan sa ranar tashin alkiyama shi yasa ake kiransa wizir amma kayan da yake mai nauyi ko da ba tashin alkiyama ba ana kiransa wato kenan wutar yanzu kayan mutane suka dauko an ce sun yi biki da suka shirya za su yi za su gudu da Allah madaukakin zarge ce anis ribi ibadi lailan ko ka tafi ebe mun bayi na duk da daddare ku fice ku bar kasar ku bar fir'auna to sai suka shawarar yadda za su fita ba tare da an tsangwama musu ba sai suka shirya biki suka yi ado suka yi ta meye meye da sauransu har suka kakkarbo aron kayayyakin mutane karo da mai da sauransu suka biki kafin su mayar daga idan suka ji za su mayar wala'ala zai iya da wani alam cewa suna son su gudu sai suka gudu da wainan kayayyakin da wannan kayayyaki da suka tafi kenan ya zama mai amana amanar mutane ne suka zo suka dauko kuma lallai maɗaukakin sarki zai tuhume su akan amana ranar lahira don haka wannan kayan da suka dauko sai suka dauke shi a matsayin nauyi wanda za a yi tambaye su akan ranar lahira sai suka ce kuminna auzaran min zinatil qawli mun dauko kaya mai nauyi wato kenan laifi mai nauyi saboda mun dauki kayan mutane a rubu mu mayar musu wato kenan da shi ba saboda sai sami ya ce musu yanzu da za a yi in kuna son ku fita a wannan kaya duk ku tara su ko a kone su don haka kone su shi kenan shi kenan sai ya tafi abinsu sau da aka sai suka tara sai shi shi ya samu dama sai ya kona su ya sauwara su ko shi ne sai ya dan dalo da shi dan dalin da ya da shi kuma sai ya tsara shi tsari wanda yake iska in ta shiga ta nan kamar bambaro zai rika ba da sound to wannan sound din da zai bada kuma zai fito a sigar kokar dan dalo to da ka sai ce musu haza ilahu kun wa ilahu musa fa nasiya da yake nan ai wannan shine Allah ku shine kuma Allah annabi Musa annabi Musa ya manta ne tafi neman sa a wani guri ya tafi dole sa da ma Allah ga Allah a nan gurin sai ka ce ya mu samu Allah Musa Allah kawai suka fara bautansa sun fara bautansa Harun alaihi salatu sai masa in ya qawmi innama utintum bihi wannan fitina ne da musifa kaza kaza kaza suka ce ila ai wallahi muka ba za mu lan nabar alaihi aiki dina hatta yarja ilaina muna nan muna bauta masa in ba musa ne ya zo ya faɗa ba ba za mu bari ba ba za mu bari kasan in mutum baya son wato kenan ya tashi akan wani ra'ayi zai kawo dalili da zai gaya maka wanda zai justify din shi ra'ayinsa a kansa to saboda haka Allah madaukakin sarki sai yake cewa sun ce umilla azara min zinatil qaumi mun dauki wato kenan kaya ne daga cikin kayan adam mutane wanda yake zai zama wani laifi ranar tashin alkiyama daga zamna ha shi ne sai muka zo muka watsar da ita muka watsar da ita daga zalika alkasami kama haka shi ma samiri ya jefa nasa anan sai malamai suka ce akwai bambanci tsakanin nabzu da ilka jefarwa da jefawa ko a hausa akwai bambanci ko jefarwa da jefawa su sun jefar ne shi da ya tara su sima sai ya jefa nasa a kai shi ya san inda ya jefa kenan ko amma su sun watsar to saboda haka shi ya tara sai ya amfani da shi wato kenan ya yi wannan dan dalar da ya halakar da su da shi to mu je
فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي
bayan ya jefa nasa fa'ul istinafi a kiraja lahum ijilan sai ya fitar musu da abin da ake kira ijilu mai ijilu dan dalo kawai sai suka ga dan dalo ya tashi da siffa irin ta dan dalo wato kidan kamar ya sihiri kenan kamar yadda mutanen fir'auna in sun jefa sanda zai fito a matsayin maciji ko suka jefa igiya za ta fito a matsayin maciji akwai sihiri a ciki ko to shi ma wannan wani abu makamancin wannan yayi yanzu dai ga dan dalo ya fita a gare su amma jasadar wanda yake wato kiran gangan jiki ne gangan jiki ne kuma an ce jasadin baya motsi baya motsi kamar yadda Allah ya ce wala karfatan na Sulaimana wa alqaina ala kursiyihi jasadan mun fitini Sulaiman sannan sai muka jefa masa jasadu akan kujerarsa malamai suka ce lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya hore mai annabi Sulaiman iska sai ya zo a shimfiɗa tabiwa ta faɗin masallacin nan a kawo kujerarsa a zo a ɗora masa ya zauna a kai da mutanensa da tsuntsayensa da mai in ya ce iska ɗaga mu sai ta ɗaga su gaba ɗaya sai su samu su ta yawo kamar jirgi ya ga duga mutane ga aljanu ga dabbobi ga komai da komai ga shishi Sulaiman dan wani abu kaɗan ya shiga zuciyar annabi Sulaiman sai aka saukar da shi bayan saukar da shi sai aka raba shi da kujerar na dan wani lokaci aka sa jasadu a kanta wani shaidanin aljini wallahu ta'ala a'ala don haka yanzu jasadan a nan gurin ba abin ne na alheri ba su ma waɗannan mutanen annabi musa da samir ya fitar musu da ijilan jasadan ɗin nan shi ma ba jasadi ne na alkhairi ba amma abin wanda ke bayi da taharruki wageji Allah madaukaki sarki ya kaddara haka ya faru saboda wani darasi da za a karanta da na baya wallahu ta'ala ala to wannan jasadu da lahu kuwa yana da wato kenan kuka irin na dan dalo kuka irin na biji fa qalu sai suka ce hadha ilahukum wa ilahu musa yanzu Allah din bai ce samiri yace ba sai yace fa qalu sai suka ce kaga kenan a cikin da'awar annabi musa akwai mutanen da su kawai dai suna bin annabi musa ne a gefe suna bin annabi musa ne a gefe amma suna da wasu ra'ayoyi daban suna da wani abu don haka sai suka samu dama maza maza sai suka yi amfani da ita yanzu da shi da su da wannan samun sai suka dawo suka sau kira sauran mutane faƙalu ya ce ko sai suka ce musu ma za ilahu kuma ilahu musa to wannan dan dalan shi ne ubangijinku shi ne ma ubangijin annabi musa fa ne sai annabi musa ya manta ne ya bar allah a nan ya tafi wato kenan neman allah a wani wato kenan wuri daban ta mu shi malam أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا
da yake nan ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا
uku kenan Allah ba da kuke zai a to yanzu afala ya ranu su yan bani isra'ila ba su ganin cewa Allah rije ilaihim qawlan shi wannan ba ya dawo musu da magana yanzu abin da aka ce da su idan wannan miƙati ya cika za su je su dir sina za su yi magana da Allah su faɗi dudamuwarsu su tambaya Allah ya ba su ansa su yi complain kuma a ansa musu yanzu Allah yana magana ko baya magana don haka daga cikin sifofinsa akwai alkalam amma wannan ɗan dalar kawai daga wannan iska ta shiga bambara na ya kada ya ɗin nan shikenan abin da yake kiran ba su lura da wannan annabi ibrahim ya ce ma mutanensa hal yasma'unakum istada'un au eh au yaqunakum ay yadurrun au yaqunakum au yadurruna ayat ma'ana ay yadurrunakum eh in kun yi magana suna ji ne ko suna da wani amfanin gazo kace yunwa ta dame ka gazo kace eh, ya ya baka dan dubu biyu ya baka tuke eh gunki zai baka tuke eh ba zai bada tuke ba to zai kawo abinci wata kisa Allah Allah ya tsaya ta haka ce sayyidina Abubakar baban sai ya kamo shi kawo shi dakin Kaaba lokaci yana dan kankanin yaro dan shekara shida ne ko biyar ya shigo da shi dakin Kaaba ya ce kaga wannan gunki ya ce shine Allah ka ashe zaka na bautawa eh garau da shi da wannan sai na ga a zuciyarsa wannan to kuma amma babansa ne kawo shi ya ce yanzu ma ka fara bauta masa ba zai je in dawo ya tafi sai ce masa to ina jin yunwa gaban abinci babu abinci ina son kuɗi ina son kuɗi zan saya da ɗinki mai sallah ɗinkin sallah gunki bai asa ba ya waya bai ga mutum bai waya bai dubo katon tsingaro ya daga dubu fuskarsa ya rauka masa ya gudu tun daga nan ba shi ba gunki ya tsani gunki sosai da yi wasu kaga ma wahayi ma bai zo ba ko wukayatun lahi Allah ba da bai zaki ya kiyaye shi to zo da haka ya ce musu a filayarun Allah da ilayin kawalam ba su ganin cewa wannan gunki baya dawo musu da magana ne wala yamliku lahum darra kuma ba zai iya cutar da su ba gunnan dan dalan yana tsaye a gunnan ke kamdare da rana da tsari da sanyi da ruwan sama da komai yana tsaye a guda in ka ga ya matsa kama shi aka aka daga shi aka kai shi wani guri kaga wannan ba zai iya cutar da ku ba wala naf'an ba zai iya kuma amfanar da ku babu abin da zai mu eh balarabe ya riga ga zai bauta wa gunkinsa sai ya ga yanyawa ta hau ta yi fitsari a kansa ya ce a ilahun يقول صالبا براسه وقد كاب من بارت عليه فعله الله كما Allah kuma a ce wai yanyawa tana fitsari a kansa a duk wanda yanyawa ta hau kansa ta yi fitsari bai kore ta ba a yi ya ya tabe imrul kaisi da babansa ya ce masa da aka kama babansa sarki ne na banu banu banu asad aka tafi da shi aka kashe shi ya rubuta wasiƙa ya ce a kai wa ‘ya'yana guda bakwai abin da ya rubuta ce ko bayan na mutu an kama ni ko bayan na mutu a ɗauka min fansa aka kai babban ɗan ya ce kai ba zai iya ba aka kai na biyu aka shi ne ƙarami shi kuma yana gidan giya aka kai masa ya duba don sun yi ta rigima da babansa a kan shaye-shayen giya da shaye-shayen kwaya da sauransu ya kore shi ma a gidan tun a zamanin jahiliya fa aka kai masa yana shan giya aka ce ga wasu ka da baban ka ya duba ya duba ya karanta ya ce kai da yi ani sagiran wa hamalani damahu kathiran la sahawa al-yawma wala kamra gadan al-yawma kamrun wa gadan amrun eh ina yaro karami ya walakanta ni ya kore ni a gidansa yanzu kuma na ya ga na fara girma ya ɗora min nauyi in karɓo masa wato kenan fansar fansarsa an kashe shi ɗauka masa fansa ya ce to ba za mu daina shan giya yau ba za mu sha wani amma gobe to za mu daina shan giya kuma sai mun ɗauko fansar uwa ba to da ya shigo hankalinsa da zai tafi sai ya je gungunki ya ba shi sa'a idan ya ɗauko kibiyar ya kada ya kada in ya ɗauko cewa ko ya ɗauki amara ni rabi ko na ha ni rabi ko kuma ya ɗauko wata kinan wadda take bata da gobe la shay'a in ya kada ya kada sai ya ɗauko na ha ni rabi in ya kada ya ibere ya kada ya kada sai ya ɗauko na ha ni rabi duk wanda ya tsammani ita ce in ya ɗauko zai ga na ha ni rabi sai ya kama kibiyoyin ya karya su ya dubi fuskar gunkin ya maka masa ya ce laukana abuka kutila Allah da babanka aka kashe wallah da ba za ka hana ni ba batsar kawai ya tafi kawai ya tafi je neman fansar babansa to kaga yanzu irmul kai za mu cewa wannan bashi da ma wani amfani bashi da ma wani a kashe babana kuma zan je dauki fa zaka cin wai ba sa akan naje ni to saboda haka gunki baya amfanar da komai kuma shi ne abin da ya kake na samiri ya musu ta muje mana ولقد كان لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم بي وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأديئوا أمري الله ما دوك كسر كيتشي ولا قد حقيقة قال لهم هارون من قبل كافين النبي موسى يدعو هارون يأتي مسلم ya kawo ya ku mutane na inna ma ku tuntubi fitina ne fa aka saje fitine ku da ita abinda aka zo da shi dinnan ba addini bane fitina ce aka fitine ku da shi don haka kar ku bi annabi Musa Haruna ya ja kunnan su ya yi iya kokarin sa amma sai aka mai da yanzu abinda annabi Haruna yake yake kira a kansa shine wato gidan bidiya shine kin addinin Allah shine kaza kaza kaza kaza da sauransu saboda haka ya yi iyan kokarinsa amma ba su yadda ba ya ce wa ina rabu kuma rahama wannan ɗan dalo ba shi ne ubangijinku ba ubangijinku sai ne allah ar-rahman shi ne allah ar-rahman don haka fata bi ne ku zo ku bi ni akan abin da nake faɗa ai in ba ku manta ba da ni da musan aka aiko mu tare tare kuka gama mun zo nan tare muka gama da littafi mun zo tare muke karantarwa don haka musa baya nan ni ma manzan allah ne kuma abinda Musa yake karantarwa ni ma shi nake karantarwa suka ce a ina su wallahi sallallahu alaihi wasallam da wannan ba wata bi wani ku zo ku bi ni wadi u amri ku yi da'a a umarni na abinda nace ku bi ku yi abinda da ni din nan ta Allah ya aiko mu kuma yace mu faɗa muku gaskiya kuma muna faɗa muku gaskiya dan Musa bayan sai mu watsar da maganarsa mu dauki maganar wani daban haka fa abin yake to saboda haka annabi Haruna ya yi iyan kokarin sa kenan ashe masu da'awa kullum suna cikin rikici kullum suna rikici inda ya gaskiya za ka faɗa wala kullum kana cikin rikici kullum kana cikin rikici haka ne al'amarin yake sadaka yau wannan matsalar za ta zo gobe wata za ta zo yau wannan matsalar za ta zo gobe za ta sai dai hakuri kawai har sai ran da rai yayi halinsa to Allah ka sa mu cika da imani ta mu
قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى
Allah madaukakin sarki ya ba mu labari ya ce kalu sai suka ce masa yanzu an san da suka ba annabi haruna lan nabar alaihi akifi ba za mu gushe ba muna nan muna yin itikafi a gabansa mana an an ce al'ukufu shine ka kifu akan abu kana ta yi ka mai da hadani in ji ba haushe ko to ba za mu gushe ba mun mai da hadani akan bautar wannan abin din hakan nan za mu ta yi a tarja ilaina musa har sai annabi musa ya dawo zuwa gare mu don haka in musa ya zo ya ce to shi kenan in musa ya zo ya ce to shi kenan yanzu a nan akwai abu guda ɗaya da ya kamata mu la'akari da shi ita shi ta kalidi ana yin sa da gaskiya ne wani lokaci idan mutum ya yi takalidi da mai gaskiya to zai iya sikeli amma in ya yi takalidi da amirin mutumin da ba mai gaskiya wanda ke kan kuskure to fa an yarbar da shi wallahi an yarbar da shi yanzu sai yana takalidi da annabi musa alaihi salatu wasallam in ya dawo ya ce musu kaza za su yarda tabbas annabi musa akan shiriyar Allah maɗaukakin sarki yake da kuskure aka yi kuma wani mutum daban suka ce kusan muna yin haka ko ba haka ba muna yin haka da biyar ne mu ware wani mutum mu ce shi ne kawai wanda kuma daidai ba ne abin da yake daidai ina gaskiya take shi kenan shi wannan ɗin ya faɗi gaskiya shi kenan sai mu karbe ta waccan da ya faɗi gaskiya sai mu karbe ta mu gaskiya ita take yawo da da mu in ta kada nan mu bi ta in ta kada nan mu duwa qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi yace ala innal innal qur'ana was sultana sayaftarikani wala tufariqul kitab yace faduru ma al kitabu haisu da da alqur'ani da shugabanci za su rabu nan gaba za su samu lokaci amma ku kar ku bar alqur'ani ku juya da alqur'ani duk inda alqur'ani ya juya ma'ana ta shi da ku juya da gaskiya duk inda gaskiya take haka ne yawa amma in kai kiligi akan wani kungiya guda ɗaya kowace irin kungiya ce kowace irin kungiya ce ko kuma kai kiligi akan wani malami guda ɗaya kowane irin malami ne kowaye shi sai ka ce shi ya kanan ka tsaya to duk inda ya tuntube kai ma za ka faɗi abu amma in ka ce gaskiya kake nema wannan ya fito da ita ka tabbatar ita ce sai ka ɗauka kawai na ruwanka gaskiya kake nema lallabu ta fito a gunsa ba sai ta fito a gurin wani shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce alhikmatu dallatul mu'min hikima kayan mu'mini wanda ya bace masa fa haisu wajadaha fa huwa ahqaba duk inda ya same ta shine yafi cancanta da ita don haka bai tattare mu a guri ɗaya ba ko malami ɗaya ko kungiya ɗaya amma abin da ya dora mana shine ina ne gaskiya take kuma waye ya faɗe ta haka ne wal haqu maqbulun walau min jahilin fanzur li zatil qawli la lil qa'ili ko gaskiya a bar karba ce ko jahili ne faɗi ta aka ce ka duba zatin maganar zatin maganar abin da aka faɗa haka yake daidai ne ba mai maganar ba ba mai maganar ba ko matar ka ta ce kaza shine kuma ka ga shine daidai sai ka dauka wala ko dan cikin ka ne ya faɗa sau da yawa dan cikin ka zai fahimci abin da kai Allah bai fahimtar da kai ba sau da yawa ana samun haka iyalinka ta fahimci abin da kai baka fahimce shi ba bawanka ya fahimci abin da kai baka fahimce shi ba yaranka ya fahimci abin da kai baka fahimce kuma a maganar su a tsira ni salman al-faris kan ba bawa ya zo madina bane ba shi ya ba da shawarar a ya a tona gwalalo ba wannan dabarar ba ta fitar da al'ummar musulmi ba ta fitar da al'ummar musulmi ne umi habiba kama ba ita ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai su soke abin da su a abin nan lakar radiyallahu al-mumi izi ba iku daga tata shajarati da suka je za su yi umra mushrikan makka suka hana sabai suka ce wallahi uban ku tura ya kadan sai mun shiga suka ce sun ji annabi sallallahu alaihi ya ce yayi mafarki ya ga mun shiga don haka wallahi duniya an za ta haɗe sama da ƙasa ba za mu fasa shiga ba annabi sallallahu alaihi ya ce musu koyi hakuri mu soke kawai sai kowa ya tiris kuma to kuma shi annabi ne ce ya mafarki mun shiga kuma mun san mafarkin annabi gaskiya ne kuma yanzu ya ce mana mu soke mu juya kawai ba za a shiga ba abin sai musu nauyi ya har ya inda zai hankalinsa shi ma ya tashi ya dawo matarsa ta ce masa me ya faru ne hankalin ka dubu zai ce to mutane na umarni ba su aikata ba kuma in ba su aikata maganar manzon su ba halaka ne sai ta ce ina ruwanka da su je ka soke naka ya je yana soke nasa to su dama masu koyi da shi ne sai suka ce inna nabiyyu sallallahu alaihi wa nas ayyuhal qawm inna nabiyyu sallallahu alaihi wa qad nahara annabi sasa ya soke dabbarsa kowa sai je kawo ta sai soke ba shi gina an wace ba ba shawara mace ta tsayar da duk al'umma din ba saboda haka mace za ta iya faɗan daidai yaron kaɗan cikin ka zai iya faɗan daidai ko bawan ka zai iya faɗa babban mutum zai faɗa ƙaramin mutum zai faɗa malami zai iya faɗa jahili zai faɗa kai din abin da aka ce fanzur da za ta likauli lalata ili ba duro ma alkida bi hasu dara ai ma'ana ku duro ma alhaki hasu darat inda gaskiya ta tafi na ma kai ma ya kamata ka tafi to yanzu anan su suka ce a'a mu muna nan akan wannan batan sai Musa ya dawo da Allah ya sa sun yi rashin sa'a Musa ba akan gaskiya yake ba to sun tafi kenan kuma to sa'a su ɗaya da ke shi Musa yana kan gaskiya to amma dai wani cijiyar ta sun ai ba daidai bane a tarja ilaika Musa to mu je قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفأطيت أمري annabi Musa da ya ga yanayin halin shi ya san implication na shirka abinda suke a kansu yanzu shirka ne tunda ai wani Allah suke bauta koma bayan Allah kuma Allah da bai cancanci a bauta masa ba bilhassal ma ba Allah bane shi su da suka dauke shi a matsayin Allah ya rasa yadda zai yi don haka sai ya dawo kan dan uwansa ya ce ya haru mama na aka me ya hane ka izra aita hundallu lokacin da kaga sun bata Allah ta tabiya ni me yasa baka bi ni ba me yasa baka bi ni ba ada ya kamata ce ka bi ni sai ka bar su kawai saboda idan mutane suka ki gaskiya sai a kyale su ko saboda kai din karka samu matsala me yasa baka yi haka ba kafa sai ta amri yanzu kai din ma saba mun umarni na za ka yi kai yanzu tsakanin mu da kai kana manzon Allah yana manzon Allah na faɗi umarni kuma kai ka abin nan kuma dama sun yi fulanin akan daga baya zai dami mutanen ya tafi da su shi dai zai je ya fa abin nan to tafiyarsa sai ta zama tunda ba akan umarni bane sai ta zama ta haifar da matsala ko mutanen sai suka yi taurin kai aka faɗa musu gaskiya suka ke da ita to yanzu ya fara dawa cikin natsuwa sai zo me yasa yana so yanzu ya bincika me yayi dalili to mu je قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسها إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي
Allah sai ya ce masa Allah madaukakin sarki ce sai Haruna sai ya ce masa ya ibnu ummu ko ya kai dan uwana la ta kus bilehi kar ka kama min gemu na an ce kenan akwai alamar cewa ya kama gemu sai na ja wannan yana nuna cewa annabi haruna mutum ne mai gemu tunda har ya kai a danka a ja ko yawa sadaka yana daga cikin siffa daga cikin siffofin annabawa shine barin gemu don haka sai ce kar ka kama min gemu na kana ja shi ko mai irin sai arife bai san ma ya kama gemun sai yana ja ba saboda haushi me yasa za ka yi haka me yasa haka ta faru me yasa haka ta faru sai ya shi dan uwana ya kira shi da sunan dan mana dan uwana ko yau saboda sibling na na uwa wato yana da tasiri sosai a kwakwalwar dan adam sibling na uwa duk da na uban ma haka ne ko amma yanzu an gabatar da na uba na uwa akan na uba saboda na uwa ya fi rauni akan na uba in an zo maganan haƙƙi idan yan uwan uba suka ce a ba su dole a ba su musamman idan yaro ya kai matsayin da ya yana ya kai matsayin da baya bukatar reno na gaggawa an shayar da shi yayi wayo ya mallaki hankalinsa gurgurdan yadda zai iya sanin abin mai kyau da mara kyau sibling na wajen uba da su iya karbe shi so suke da fawa amma sai aka karkatar da abin saboda tausayawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi waye fi cancanta ya kyautata wasu ce manka sai wa sai manka sai wa sai manka sai wa sai babanka saboda ita umma ta fi rauni ba wai power ta fi ba ta fi rauni shi yasa aka fi sau da yawa shi uba ya fitar da kansa abubuwa da yawa musamman amma ita uwa ta fi rauni ta fi bukatar taimakon ka sama da wata kinan uban shi sa aka jaddada uban awar aka jaddada aka jaddada ta sannan aka kawo wata kinan uba kamar yadda a cikin wasiya Allah madaukakin sarki yake min ba da wasiyati yusi biha aw dai bayan wasiyar da aka yi mutun yayi ko kuma bayan bashi sai aka kawo wasiya kafin aka kawo bashi alhali bashi ya fi karfi idan mutun ya mutu bashinsa shine number one amma me yasa aka gabatar da wasiya saboda ita fi rauni me yasa ta fi rauni saboda idan ba ku zartar da wasiya ba ma ba abu abin da za a kama ba amma ba shi fa na yi wasiya ta in na mutu ku ɗauki dubu hamsin ku bai wani in ba ku ba shi ba me za a kama ni a kan sararin tashar kyamu ni da na yi wasiya ba wanda za a kama ni shi haka da ku da ba ku zartar da wasiya ba ku kyauta ba amma in bashi ne fa na mutu da shi ko ka kibiya za a tuhume ni da shi kenan bashi ya fi amma an faɗi wasiya saboda wato kenan bashi ya fi ta ƙarfi don kar a rena ta hakan nan da aka ce uwa uwa uwa an faɗa ne saboda kar a rena ta amma uba ya fi saboda mai arrijalu kawamun wannan zahirin nasi na wato kenan alkur'ani to nan da ya ce ya bin umma ya dan jawo shi kusa kusa ne saboda tausasawa da kuma tatifi ya ba dan uwata dan uwana ake jago dan uwana ya kamata ya zama dan uwata ya ba dan uwana karka kama wata kenan gemu na wala bi ra'asi karka da ki kaina kenan kaga da ya cari mi gemu sai cari ki gashin kan ka san su mutane ne masu gashi ya kama shi yana jansa yana jansa yana jansa Allah dai ya sa wata kenan barna ba ta faru ba amma da ya sanar ya ce masa to miye dalili ka gaya min ya ce inni khashitu an taqul farata bayna bani isra'ila ai tsoro nake ji karkace mun na raba kan wato kenan yan bani isra'ila nan kuma ana nuna mana kenan illar rabuwar kan al'ummar musulmi wani shi yasa haruna bai abin nan saboda inda haruna ya ce zai bi musa tabbas zai samu inda za su bi shi tabbas kuma samiri zai samu nasa yanzu da wannan sun ware wannan sun ware an shaya daga to gaba za ta shiga tsakani gaba za ta shiga tsakani ku ne yan kaza ku ne yan kaza sauraka musulunci bai yadda da rarraba kai ba bai yadda da kungiyanci ba bai yadda da wato gina al'umma su zama daban-daban ba bai yadda da wannan ba duk kungiya da take wato kenan raba kan musulmi ba ta da lasin daga gurin Allah madaukakin sarki babu islam shine islam ko abul islamu la abawi la abali siwahu idza takaru bi qaisin aw tamimi ni baba na shine musulunci shine uba na annabin islam haka sulman ya faɗa ba da wani uba in ba musulunci ba oke kuna alfahari ku banu qais ne ku banu tamim ne ku banu quraish ne ku banu a ni islam kawai to saboda haka wato kira ce in ka shirta an tagula farrakta baina bani isra'ila na ji tsoron karkace na raba tsakanin wato kene yan bani isra'ila baina bani ko kuka ce jinas ne ko mene ne nan bani isra'ila walan tabku kauli kuma daga baya ba za ka saurari magana ta ba don da na raba za ka ce na raba don haka yan wani musulmi har kullum idan mutum zai yi magana akan musulunci ya iya kokarinsa ya ga magana da za ta yi zai yi hadafinta shine hada kan musulmi ba raba kan musulmi ba hadafinta hadafinta Allah shi ya san abin da yake cikin zuciyarsa Allah madaukakin sarki kuma shi ya san wato kenan daidai yana iya ka faɗa mutane su fahimce ka yana iya mutane ba su fahimce ka ba amma har kullum hadafin maganar da za mu yi sai ta zama wato kenan hada kan al'umma musulmi akan wato kenan kalma guda ɗaya Imam Hassan wanda yake cewa na ta'amal fima tafakna fihi wa ya'zuru ba'duna ba'dan fima talafna fihi duk abin da muka yi ittifaki akai mu tare mu mu'amalar mu ciki amma ba lalle ne fahimtar mu ta zama ɗaya ba ba lalle ne ra'ayin mu ya zo ɗaya ba inda muka saba kowa sai ya dan uwarsa uzuri da zarar mun tashi kuma haɗu akan abin da muka yi ittifaki akan cewa daidai ne inda muka saba ka je kai naka ni je ne nawa abin da zan iya maka shine ne kokari ne convincing ɗinka na nuna maka cewa abin da kake a kasa akwai kuskure la Allah za ka iya dawo in baka fahimta ba shikenan sai ran da Allah ba da kuke sarki ya fahimtar da kai haka ne yawwa walan tarku kauli in ka in nace zan raba kansu to na tabbatar wato kenan ba za ka saurari magana ta ba ba shi yasa ni na hakuri na jira sai ka zo ka dinta to mu lokaci ai to alhamdulillah za mu dakata na insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah wadda kai sarki ba mu ladansa Allah ba mu ikon aiki da shi abinda muka kuskure Allah wadda kai sarki da kanka gana da mu kuskuren sannan ka ba mu ikon gyarawa